يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cibiyar yada addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha shida, Love Shopping Complex, daura da randa bawon na wunti, kasuwar wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria. Ke farin cikin gabatar muku da wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak ya haifan na shekara dubu biyu da biyu wanda ya fara daga Fatiha zuwa farko farkon suratul Baqara a cikin darasi guda ashirin da biyar. Malam bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكتبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين فقد ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سهر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكن آه، صحيح سنن أبي داود حديثي ندري بقي دا حمسين دا خدو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يتشي كان لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ba a gane bambanci tsakanin wata sura da wata sura ba a gane bambanci tsakanin surorin ƙur'ani sai lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa manzon Allah da bismillahir rahmanir rahim daga wannan lokaci ne sahabbai suka fara gane bambanci tsakanin surorin ƙur'ani akwai surori cikin ƙur'ani guda ɗari da goma sha hudu basmala wato bismillahir rahmanir rahim ita ce take bambanta tsakanin wata sura da wata sura gabanin saukan wannan aya abdullahi dan abbas habrul umma wanda ya fi ilimin ƙur'ani cikin sahabban annabi muhammad ya ce gabanin saukan bismillah sahabbai ba sa gane bambanci tsakanin wata sura da wata sura amma daga lokacin da wannan aya ta sauka bismillahir rahmanir rahim sahabbai suka fara ganewa yanzu an gama wancan sura za a shiga wata sura hadisin ingantacce ne yana cikin sahih sunan abi dawud da sahihul jami'i hadisi na 4864 to akwai al'amura kamar kashi uku abu na farko bismillah ɗin nan wata maziya ce ta ƙur'ani kamar ado ne kamar wata kwalliya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ma littafin sa Qur'ani irin kwalliyan da bai yi ma wani littafi da ya saukar ba idan ka iya karatun turanci ka ɗauki bible ka duba da tsohon alkawari da sabon alkawari tsohon alkawari shine littafin yahudu suna ɗaukansa a matsayin attaura sabon alkawari suna ɗaukan sa a matsayin injil wato littafin annabi isa in ka duba duka littafan ba za ka ga irin wannan matsayi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu littafin qur'ani ba kafin a fara surar qur'ani sai an fara da bismillahir rahmanir rahim duk wata sura cikin qur'ani in banda sura guda suratul tauba surorin ƙur'ani baki ɗaya Allah yana farawa da bismillah abu na biyu ita bismillah ɗin nan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo sunan zatinsa wannan suna ita ce sunan da ta fi kowace suna cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala ita ce kalmar Allahu bismillahi da sunan Allah ar-Rahmanir Rahim duk suran da zaka karanta cikin Qur'ani in banda suratu Tauba zaka ga Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da cewa da sunan Allah kafin ka fara karatun sura tamfar ana tunatar da kai wannan suna suna na zatin Allah tabaraka wa ta'ala sunan da ke cikin Qur'ani kamar ana nuna maka babu wata suna da tafi wannan suna ta Allah madaukaki don haka wajibi ne ka riƙe wannan suna da kyau a matsayinka na musulmi domin sunan kenan da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana nasa cikin Qur'ani kada mu aro wata suna ta Allah daga wani addini daban mu riƙe sunan Allah da ke cikin littafin Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah wannan suna na Allahu ba nan duniya kaɗai ba har ma sama haka ake kiran Allah sama da ƙasa sunan Allah kenan Allahu ba God ba in the name of God no in the name of Allah domin Allahu shine sunan Allah tabaraka wa ta'ala nan ƙasa da kuma can sama a suratul an'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana wa huwa Allahu fis samawati wal ardi وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات وفي الأرض ألا ننشين دي سمكم شين كسا في السماوات وفي الأرض shine Allahu a cikin sammai shine Allahu a cikin ƙasa to karka canza masa suna kul God na turawa ne, halatta ne. Sunan Allah na asali shine Allahu. Kuma babu yanda za a yi sunan Allah da ya zo cikin Ƙur'ani ya zama daidai da sunan Allah da bature ya kira, ba zai zama daidai ba. Ka bar masa sunansa yanda ya faɗa mana ana kiransa nan duniya kuma haka nan matan sama. ya'lamu sirrakum wa jahrakum Allah yana sanin abin da kuka boye da wanda kuka bayyana wa ya'lamu ma taksibuna kuma Allah yana sanin abin da kuke aikatawa kamar yanda yake sunansa kenan sama da ƙasa shine kuma kadai abin bauta sama da ƙasa a suratul zukhruf wa huwa alladhi fis sama'i ilahun وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو وهو الذي في السماء إله الله nan shine wanda cikin sama shine fa abin bauta a sama babu wani abin bauta sai Allah wa fil ardi ilahun anan kasa din ma babu wani abin bauta na gaskiya sai shi Allah wa huwa al hakimul alim kuma Allah shine mai hikima masani to abu na uku shine duk wata suna ta Allah tana bin bayan kalmar Allahu Allahu ɗin nan shi ne ismu zaki, asalin sunan Allah kenan. Duk wata suna tana biyo bayan wancan, siffan ta Allah take yi, in ji malaman sunna. Ainihin sunansa Allahu, idan ka ji an kawo wata suna daban to siffan ta Allahu take yi. بسم الله الرحمن الرحيم ونين يزو أفركو الله أما الرحمن الرحيم دوك صفة أنت الله أكي سونا ذاتي نا الله مدوك كي شيني الله توبر مسا ونن سونا كرك تنزا مسا kuma duk Qur'ani ayar da duk ka duba zaka gani in ma ana batun Allah siffanta dai Allahu din ake misali a ƙarshen suratul hashir Allah yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa shine Allahu ainihin sunansa kenan allazi la ilaha illa huwa wanda babu abin bauta sai shi to amma sai aka siffanta maka shi alimul gaibi was shahada masanin abin da ya buya masanin abin da ya bayyana huwa rahmanur rahim shine mai rahama kuma shine mai jin kai duk dai wannan siffanta Allahu ake yace Imamul mu'minul muhaimin المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر duk waɗannan siffanta dai Allah ake huwallahu shine Allahu sunansa kenan wane ne Allahu sai a siffanta maka shi allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu shine dai Allahu waye Allahu allazi la ilaha illa huwa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke hada shi da shi da tsaya nan ba yace huwa Allahu khaliqul bari'ul musawwir هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم yace huwa Allahu shi din dai sunansa Allahu Allahu nan shine al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru sunayen suna da yawa sai yace lahul asma'ul husna yana da kyawawan sunaye duk dai suna siffanta Allahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi abin da ke cikin samai da kasa suna tasbihin Allah wa huwa al-azizul hakim kuma Allah shine mabuwayi mai hikima yana da sunaye kyawawa mun faɗa Allah tabaraka wa ta'ala yana da sunaye ɗari ba ɗaya waɗanda ya saukar cikin Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna in ji manzon Allah sannan kuma mun faɗa hadisai da suka kawo sunayen Allah ɗin nan a jere duka hadisai ne marasa inganci to akwai abin da na rage ban faɗa ba shine ya kamata a ce in jera muku sunayen da ake ganin su ne suka fi in domin waɗancan sunaye da muke ɗauka sunaye ne na Allah tabaraka wa ta'ala gaskiya malaman sunna a tsawon tarihi babu ɗaya daga cikinsu da ya inganta hadisi guda daga ciki duk hadisan ba su da kyau an bar majali ɗin a fili a buɗe kai musulmi an ce ma Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya ka yi ƙoƙari ka binciko ka gano su cikin ƙur'ani da hadisi ka yi aiki da fassaran su ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala da su al-usaimin Allah ya ji kansa da rahama a littafinsa alkawa'idul musla shafi na goma sha shida ya ciro sunaye tamanin da ɗaya daga cikin ƙur'ani ya ciro goma sha takwas daga hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma iya ɗaukan wannan tun da shike kowace suna ya kawo tana da hujja akwai hujjar ayar Qur'ani a kanta ko kuma akwai hujja ta hadisin manzon Allah. Bari in kirga muku. Allahu wanda shine ismu zati asalin sunan Allah kenan mu ɗauke shi shine na farko. Akwai al'ahadu, al'a'ala, al'akram, al'ilahu, al'awwalu, الآخر الظاهر الباطن الباري البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم akwai alkhaliku alkhabiru alkhallaku arra'ufu arrahmanu arrahimu arrazzaku arraqibu assalamu assami'u ashakiru الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي akwai alkaharu alkabiru alkarimu allatifu almu'minu almuta'ali almutakabbir almatinu almujibu akwai alkaharu alkabiru alkarimu allatifu المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيد المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن الواحد الوارث الواطع الوا... الودود الوكيل الولي الوهاب waɗannan sunaye duka ya ciro su daga cikin ƙur'ani wato kowace suna ta samu aya daga cikin ayoyin ƙur'ani sannan ya kawo guda goma sha takwas daga cikin waɗannan faɗa na maimaita wasu waɗannan daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciro su akwai aljamil aljawad alhakam alhayyiyu arrabbu akwai asubuhu السيد الشافي الطيب القابب الباسط akwai almuqaddimu almuakhir almuhsin almu'ti almannan akwai alwitr inna allaha witrun yuhibbul witra ya zo cikin hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai arrafi waɗannan sunaye ya ciro su daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka ɗauki wancan hadisi wanda ya kawo sunayen Allah ɗari ba ɗaya za ka ga akwai wasu sunaye da babu su a cikin nan kamar yadda a cikin nan akwai wasu sunaye waɗanda babu a can to a cikin karatu da na yi wancan kwanaki na kawo asabur kuma babu shi cikin waɗannan sunaye babu shakka kalmar asabur babu ita cikin ƙur'ani kuma babu ita a cikin hadisi da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka duba asma'ullahi husna na ibn al-qayyim al-jawziya da ya rasu shekara ta 751 kamar shekara 700 din kenan da suka wuce shafi na ɗari da talatin da bakwai ya kawo kalmar asabur ya yi ta ƙoƙari ya ga ya goyar mata wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su tabbatar lallai kalmar asabur tana cikin sunayen Allah akwai marigayi a sheikh abdulrahman sa'adi ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar saudiya wanda ya yi tahqiqin littafin nasa shi ma ya ta kawo hadisai ya karfafa cewa as-sabur yana cikin sunayen Allah duk da haka dai babu inda aka samu balo-balo kalmar as-sabur ta fito cikin qur'ani ko kuma wani hadisi da ya inganta ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa wa huwa as-sabur ala adha a'da'ihi shatamuhu bal nasabuhu lil buhtani قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء أعجلهم بكل هوان لكن يعافيهم ويرزقهم وهم yu'zunahu bishirki wal kufrani a cikin nuniya ɗinsa ya kawo nazami ya saka kalmar as-sabur duk da dai Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziya yana cikin malaman sunna magabata amma tun da kalmar babu ita cikin Qur'ani kuma babu ita cikin hadisi da ya inganta ba za a jingina ta da Allah tabaraka wa ta'ala ba to abu da ya kamata in yi bayanin sa kan basmala ɗin nan wato bismillahir rahmanir rahim shine akwai albarka da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka cikin wannan wannan sunan nashi kamar yadda ya faɗa mana a ƙarshen suratul rahman yace tabaraka ismu rabbika zil jalali wal ikram sunan ubangijinka mai girma da ɗaukaka mai ɗaukaka da karimci yayi albarka tabaraka ismu rabbika zil jalali wal ikram sunan ubangijinka mai ɗaukaka da karimci yayi albarka don haka babu ko shakka bismillah ɗin nan akwai albarka mai yawa a cikinta ina so in tunatar da mu kamar albarka goma sha hudu kacal daga cikin wato ayyuka waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka bismillah a cikinsu na ɗaya saboda albarka na bismillahi Allah tabaraka wa ta'ala na gaya muku ya kawo ta a farkon duk wata sura da ke cikin Ƙur'ani in banda suratu tauba me yasa Allah ya kawo saboda ya bayyana mana albarkanta to haka nan kuma hatta ta sashin yanka ga musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana cikin Qur'ani duka dabba wacce aka yanka ba a yi bismillah ba kada a ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الله تبارك وتعالى سورة الأنعام da farko ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi kada ku ci abin da ba a ce bismillahi lokacin yanka shi ba wa innahu lafisqun fasikanci ne wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum shedanu suna zuga masoyansu su yi rigima da ku akan bismillah in za a yanka dabba to kar ku yadda ku bi su wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun in kun bi su kuna yanka dabbobi ba ku yin bismillah kuma kun zama mushrikai yan uwansu kun ga wannan yana nuna mana albarkan da ke cikin bismillahi wanda malaman sunna suka tabbatar yaro matukar ya kai baligi idan ya yanka dabba matukar musulmi ne ya ce bismillahi za a ci wannan dabba kuma haka nan babba namiji ko mace hatta mace in ta yanka dabba matukar ta kiyaye sharuɗan yanka za a ci wannan dabba Malik an ce ya karhanta yankan mace, amma in ka duba mudawwana za ka ga an nuna daidai ne mace ta yi yanka kuma a ce. Jumhurin malaman sunna sun tafi akan cewa mace na yanka. Misali, hadisi ya taho cikin littafin Bukhari kitabu zaba'ih babi na goma sha tara ya ce zabihatul mar'ati wal amatu yankar mace da baiwa babi akan yankar mace da kuma baiwa. ka duba hadisi na dubu biyar da ɗari biyar da ɗaya abdurrahman bin ka'ab bin malik ya ba da labarin mahaifinsa ka'ab bin malik ya ce yana da wata baiwa suna da wata baiwa a gidan da suke tana musu kiwo a garin madina tana kiwata musu dabbobi awakai to sai ta tafi akwai wani dutse a madina ana kiransa sal'a tana kan kiwon fa'absarat shatan min ganamiha mautan sai ta hangi wata akuya daga cikin akuyoyin da take kiwo za ta mutu fa kafarat hajaran sai ta fasa wani dutse yana da kaifi fa zaba hatta sai ta yanka wannan akuyan da wannan dutsen ta aiko cikin gari aka je aka ɗauki wannan akuya fa qala li ahlihi sai shi ka'ab bin malik ya ce wa iyalinsa la ta'kulu kar ku ci wannan akuya hatta ati nabiya sallallahu alaihi wasallam fa as'aluhu sai na tafi ga annabi na tambaye shi su sahabbai komai aka yi suna kokarin tambayar manzon Allah akan hukunci fa atan nabiya sai ya tafi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace masa kaji kaji ya rasulullah muna da wata baiwa tana mana kiwo ta hangi akuya guda za ta mutu gashi ba wuka ta fasa dutse ta samu mai kaifi sai ta yanka akuya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amara bi akliha yace aje a cinama wato imam bukhari ya kawo hadisin nan a matsayin hujjar cewa mace tana yanka kuma ana ci tunda manzon Allah ya bada fatawa da kansa yace aje a ci ashe matukar mace tana musulma za ta kiyaye sharuɗan yanka babu abin da zai hana a ci dabban da ta yanka sharaɗi kafin a yanka a ce bismillah abu na biyu a suratul bakara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني كلوا من طيبات ما رزقناكم كتشد قداء دان أبين دمك أزرتاكو واشكروا لله كقودي مع الله in kuntum iyahu ta'budun in dai kun kasance shi kuke bautansa malamai suka ce abinda Allah yake nufi wato an halalta maka cin duk wani abu mai daɗi matukar halal ne amma ka tabbata kafin ka fara ci ɗin kayi bismillah idan kuma ka gama ci ka ce alhamdulillah kulu min tayyibati ma razaqnakum amma kar ku manta washkuru lillahi ku gode ma Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai kun kasance shi Allah kuke bauta to kada ku ci ku gama ku yi bismillah ba kuma ba ku gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ba akwai wani mutum da ya hidima ga manzon Allah shekara takwas daga cikin sahabban manzon Allah ya yi wa annabi hidima na shekara takwas duba silsilatu sahiha hadisi na saba'in da ɗaya yace kana yasma'u rasulullah tsawon shekaru takwas ɗin nan da yayi yana hidima ga manzon Allah yana jin annabi Muhammad idza quriba ilaihi ta'am idan aka matsomar da abinci ya kulu yana cewa bismillahi kafin ya fara ci fa'iza faraga lokacin da manzon Allah ya gama cin abincin kala sai ya ce Allahumma at'amta wa asqaita وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت idan manzon Allah ya gama cin abincin sai ya ce ya Allah kai ka ciyar kai ka shayar kai ka gamsar kai ka shiryar kai ka rayar don haka godiya ta tabbata gare ka a bisa abin da ka bayar tsawon shekara takwas da da manzon Allah duk sa'ilin da za a aka matsomar da abinci kafin ya fara ci sai ya ce bismillah in ko ya gama to sai ya gode ma Allah to da za ka ce bismillahir rahmanir rahim kafin ka fara cin abinci nan kuma kayi bid'a domin shi tsawon shekara takwas da da manzon Allah bai taba jin ya karasa ba sai da ya ce bismillah ka duba alhawi lil fatawa na imam suyuti mujallar na farko shafi na ɗari uku da talatin da takwas bid'a ce mutum ya ƙarasa ar-rahmanir rahim sai dai ka ce bismillah in za ka ci duk wani abinci bismillah kawai in ka duba muktasar na sahih muslim hadisi na dubu da ɗari biyu da tis'in da shida ko zai fatul yamani Allah shi ƙara masa yarda ya ce inna shaitana yastahilla ta'am allazi lam yuzkar ismullahi alayhi shaiɗan yana ƙoƙarin wato ya amfana da abincin da duk ba a ambaci sunan Allah ba kafin a fara ci in ji manzon Allah duk abincin da ba a fara da bismillahi ba to shaitan yana amfana da wannan abincin a cikin sahihul azkar na imamun nawawi hadisi na 693 washi yake cewa inna ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu wata rana sahabban manzon Allah suka ce ya rasulullah inna na'kulu wa la nashba'u muna cin abinci ba ma koshi wai me yasa haka qala sai manzon Allah ya ce fala'allakum taftariquna babu mamaki ba ku haduwa ne ku ci abincin kowa yana ci shi kadai qalu na'am suka ce haka ne ya rasulullah ba ma haduwa qala sai yace fajtami'u ala ta'amikum ku haɗu ku ci abincin ku wadhkuru smallahi yubarik lakum fihi ku ambaci sunan Allah Allah zai sa muku albarka a ciki ku haɗu ku ci abincin ku ambaci sunan Allah in kun yi abu biyu dinnan Allah zai muku albarka imamu ahmad ya ce idza jama'a ta'amu arba'an idan abinci ya hada abu hudu faqad kamula to wannan abincin ya cika mai albarka abinci in ya hada abu hudu to ya isa mai albarka na daya idza zukira smullahi fi awwalihi kafin a fara ci a ce bismillah wa humidallah fi akhirih idan an gama ci kuma a ce alhamdulillah wa kafarat alaihi al'aidi sannan kuma kada mutum ya ci shi kadai a samu hannaye da yawa akan wannan abincin yace na hudu wa kana min hillin abincin kuma ya zama halal kada ya zama an ci daga haram ka duba zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziyya mujallal na uku shafi na 208 kun ga kenan ba a cewa abinci ya cika mai albarka sai ya gama abubuwa hudu dinnan inji imamu ahmad bin hanbali Allah ya ji kansa ya zama abincin halal ne kuma karkaci kai kadai a haɗu a ci da yawa a farko a yi bismillah ƙarshe a ce alhamdulillah babu laifi don ka ci abinci kai kadai amma haɗuwa a ci shi ke sa abincin ya yi albarka manzon Allah ya ce abin da ya sa kuke ci ba kwa ƙoshi kenan don kuna ci ku ɗaɗɗaya laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تهية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون
a wata fassara sahabbai suka ce to idan za mu haɗu mu ci abinci ai wani zai kwari wani misali in za a ci abinci da makaho kaga shi hannunsa ba zai kai kwanon da wuri ba ko kuma gurgu ko mara lafiya shine Allah ya ce a'a laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal marid harajun babu laifi wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum Allah bai hana ku haɗu ku ci abinci ba ko gidajenku ko gidajen iyayenku ko na uwayenku ko na ƴan uwanku ko na kawunanku na bakonninku ko ku haɗu ma cikin gidajen abokanku a ƙarshe ausadikikum ko ku haɗu da bayinku ku ci abinci duk wannan Allah bai haramta muku ba kana da aboki ka je gidansa ka ci abinci wannan ba haram bane Allah ya ce laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata babu laifi ku haɗu ku ci abinci ko kuma kowa ya ware ya ci shi kada irin na turawa kazalika yubayyinu Allah lakum ayatihi haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa kun gani Allah bai haramta a haɗu a ci abinci ba ko kuma mutum ya ci shi kadai amma wanne aka fi so haɗuwa a ci din wanda ya ci shi kadai zai mutu shi kadai ku kwatanta da wasu hadisai da zamu karanta al-mishkat hadisi na 4257 hadisin sayyidina Umar da kansa Umar bin al-Khattab Umar bin al-Khattab da kansa halifan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kulu jami'an ku ci abinci ku haɗu ku ci abinci wala tufarriqu kar ku raraba fa innal barakata ma'al jama'a saboda albarka tana sauka ne inda ake haɗuwa a ci abinci in ji sayyidina Umar hadisin yana cikin sahihul mishkat hadisi ingantacce fa innal barakata ma'al jama'a albarka tana tare da jama'a in ka duba as-sahiha hadisi na 1686 sayyidina Umar din har yanzu yace kulu jami'an wala tufarriqu ku ci abinci ku haɗu kada ku rarraba fa inna ta'amal wahid yakfi al-ithnain domin abincin mutum guda Allah yana masa albarka mutum biyu ya isar musu wa ta'amul ithnain yakfi thalatha wal arba' abincin mutum biyu kuwa sai da umar ya ce zai ishi mutum uku har ma mutum hudu amma fa in kun haɗu kuka ci kulu jami'an ku haɗu ku ci abinci wala tufarriqu kada ku rarraba fa innal barakata fil jama'a domin albarka tana cikin jama'a tana cikin haɗuwa as-sahiha hadisi na 2030 wasila sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin manzon Allah da yake cewa kulu bismillahi min hawaliha ku rika cin gefen abinci amma kafin ku fara ku yi bismillah wa'fu ra'saha ku kyala saman saman abincin fa innal barakata ta'tiha min fawqiha saboda albarkan yana zuwa ta sama ku rika cin gefen abinci har dai a karasa da abincin kar ku fara cin tsakiyan abincin inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai har yadda za mu ci abinci manzon Allah ya gaya mana Allahu akbar wani ya taho sai ce wai bari ya sa albarka ko dai ka cire manzon Allah ya ce fa innal barakata tatiha min fawqiha albarkan na zuwa ta sama ba kai zaka kawo albarkan ba dattijo to akwai wata siffa kuma ta ci a haɗu din siffan turawa za su haɗu a tebur in sun haɗu a kan tebur sai a rarraba plate kowa da plate ɗinsa bayan za a iya cewa an haɗu an ci ko? ina ba haɗu an ci ba ka duba sahihul jami'i hadisi na 4,502 hadisin abdullahi dan abbas ya ce kulu fil qas'a ku ci a akwashi guda tire za a baza shinkafar kowa ya tsoma ya tsaye ɗiba min jawani biha ku rika ɗiba ta gefen abincin wala ta kulu min wasatiha kar ku ci tsakiyan abincin fa innal barakata tanzilu wasataha manzon Allah ya ce albarka na sauka ne a tsakiyan abincin to sannan kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Anas bin Malik ya ruwaito ka duba sahihu shama'il hadisi na ɗari da ashirin da bakwai anas ya ce ma akala nabiyullahi ala khawal manzon Allah bai taɓa cin abinci akan tebur ba bai taɓa ba bai taɓa cin abinci akan khawal murtafi'un ba a ce haramun ne ka ci ba manzon Allah bai haramta ba har ya mutu amma fa shi bai taɓa ci ba saboda tawali'u qala fa qultu sai na tambayi anas bin malik in ji katada fa'alama kanu ya kuluna to a kan me suke cin abinci su sahabban annabi ƙala sai ya ce ala hadhihi sufar wannan shimfiɗa da ka gani a kanta suke cin abinci sawa'un min aljiddi aw thiyab shimfiɗa ko a kawo wata fata a shimfiɗa ko wata leda ko a kawo wata tufafi a shimfiɗa a sa abinci a kai a ci to wanda ya ga larabawa ya ga yadda suke cin abincinsu su haɗuwa suke su shimfiɗa wata leda a baza abincin a ta ci to haka manzon Allah yake yi amma kuma in ka ga mutum akan tebur bai yi laifi ba a haɗu a cin babu laifi ayar qur'ani ta ce mana laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata amma fa hadisai sun tabbatar mana a haɗu a ci yafi ka duba sahihul jami'i hadisi na 829 hadisin abdullahi dan abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wubi'a ta'am idan aka aje muku abinci fakhudhu min hafatihi ku rika diba ta gefen abincin wazaru wasatahu ku kyala tsakiyan abincin fa innal barakata tanzilu fi wasatihi domin albarka na sauka a tsakiyan abincin in ka duba muktasar na sahih muslim hadisi na 2022 hadisin umar bin abi salama ya girma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ummu salama ne ta haife shi kafin ta auri annabi Muhammad saboda haka lokacin da ta auri manzon Allah sai ta zo da ‘ya'yanta gidan akwai Zainab akwai Umar duk dai suna gidan manzon Allah to a hannun annabi ya girma ranan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ya ganshi yana cin abinci ya ce ya gulamu ya kai yaro samillah da farko ka ce bismillah ku duba tarbiyya irin ta manzon Allah yanda yara za su ci abinci ma manzon Allah yana koya musu ka sa ido akan tarbiyyar ‘ya'yanka hatta wajen cin abinci ka ci da damarka yara nawa ne suke cin abinci da hagu iyayensu na kallo har yaran suka girma suka koma rubutu ma da hagu rubutu in za su yi da hagu suke yi wanda malaman sunna sun karhanta ba da kyau inna shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi shaytan komai zai yi da hagu yake cin abinci da hagu sha da hagu komai da hagu manzon Allah ya ce to in za ku yi ku kuma duk wani aiki wanda yake mai kyau a saba ma shaitan ko kai sai kai da dama malaman sunna sun gaya mana lura da 'ya'yanmu wajibi ne musamman ta sashin cin abinci a cikin sahihu shama'il hadisi na 165 hadisin na na Aisha ta ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ta'am wata rana annabi na cin abinci fi sittati min ashabihi yana tare da wasu mutane shida sahabbansa suna ta cin abincinsu lafiya lafiya fa ja'a arabiyin sai ga wani balaraban kawai ya zo gurin annabi ba ko sallama ba ta yi ya fada abincin fa akalahu bi luqmatayn loma biyu yayi abincin duk ya kare ka san mutumin kawai in ka je kawai ka ga irin girkin da suke ci abin sai baka tsoro noma biyu ya yi abincin ya ƙare faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya dubi mutane shidan ya ce to sai ku yi hakuri lautan malaka fasu da ya ce bismillahi da abincin ya ishe ku da har yanzu ana ci amma da ce bismillahi ba shine kuma sai abincin ya ƙare noma biyu ku duba albarkan bismillah jama'a lautan ma da ya ce bismillahi lakafakun in ji manzon Allah da abincin ya ishe ku mutum shida amma mutum ɗaya ya zo ya cinye abincin a lomar a cikin sahihu shama'il hadisi na 161 hadisin na na Aisha Allah shi kara mata yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza akala ahadukum fanasiya an yadhkura Allah ta'ala ala ta'amihi idan ɗayan ku ya fara cin abinci sai ya manta yin bismillah kasan in yunwa ta kai yunwa yunwa in ta yi yawa in mutum ya zo cin abinci sai ya manta bismillah ma mantuwa dan adam mai mantuwa ne saboda haka annabi ya ce idan ka manta yin bismillah to ko a ƙarshe ne fal yaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu bismillahi awwalahu wa akhirahu wato bismillahi farkon sa da ƙarshen sa in ka manta kenan maka faɗa ba a farkon cin abincin don Allah ku duba tarbiyya irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba gare mu sai da ya koya mana har yanda za mu ci abinci abinda duk ya zama mai albarka annabi yana karantar da al'ummarsa manzon Allah baya boye komai Khalid bin Walid Allah ya kara masa yarda yana cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba fada'ilu sahaba na imamu ahmad hadisi ingantacce hadisi na 1482 lokacin da khalid zamanin umar ya kai ya kai yaƙi ƙasar hira hira a yanzu iraki kenan kafin khalid allah ya masa albarka duk inda ya tinkara da yaki to sai ya ci nasara da ikon Allah saboda haka yayi fice yayi tarihi cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arna suke tsoron sa kuma suke jin haushin sa sun rasa yanda za su yi su kashe shi to da ya tafi hira fa nazala ala bani ummil marabiza marabiza akwai wata kabila da ake kiransa ummul murabiza ummul muraziba da ya sauka wannan unguwa fakalu lahu sai musulman unguwan suka zo suka ce masa to ka gani har na ba su kaunanka saboda kana yawan musu ta'aji a yaki ihzar summa muna da labarin za a kawo maka kyautan abinci za a sa da guba a ciki saboda haka duk wanda ya kawo ma abinci kar ka karba ce haka ne eh ihzar summa la yuqikahul ajim ajami za su kawo maka guba a cikin abinci su baka to su ko mutanen garin gashi Khalid bin Walid ya ci su da yaki to abin ya dame su sai suka shirya wani kunu mai kyau suka ba mu wani daga cikin dattaban garin ya kawo mar da safe sai sallama ya fito da mu mutanen garin nan muka yi babban bako muna da wata liyafa ta musamman da muke mara wannan wani kunu ne na daban na girmamawa ba kowa muke bashi kunu irin wannan ba jamin kunu a kazahu biyadihi sai ya kama kunun da hannunsa mutum yana tsaye yana kallon shi sun matta hamahu sai ya kwankwada kunun wa kala ya ce bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama ya zauna kuma sun suna ta hira yana kallo zai faɗi ya mutu yanzu an ji lafiya shiru yana nan lafiyan ta kalo da ya tashi sai je same shi kun ga waɗannan ku rabu da su wanda ya haɗa wannan kunun an ce a garin babu wanda ya iya haɗa guba fiye da shi amma ga shi Khalid bin Walid ya sha kunun ba abin da ya same shi me ya faru karfin imani إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون.
أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
kada ka yi karambani ka je ka ɗauki poison ka yi bismillah Allah ce ka mutu ba a gwada Allah shi ba a wasa da Allah don kaji an ce wannan ya sha poison bai mutu ba me yasa saboda karfin imani innama almu'minun alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'mina da ake maganar su sune fa waɗanda da an ce Allah ya ce zukatun su katsuwa suke da an ce Allah ya ce sai zuciyarsu ta kada hankalinsu ya tashi jikinsu na katsuwa suna razana to irin waɗannan ake magana da cijo wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyinsa zadatum imani sai su ƙara imani wa ala rabbihim yatawakkaluna waɗanda suke dogara da ubangiji can gaba yace ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne masu imani na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji wajen ubangijinsu wa magfiratun da kuma wata gafara wa rizqun karimun kuma suna da wani arziki mai karimci irin su ake magana mutumin da yake da ƙarfin imani wanda da zaran ya ji an ce Allah ya ce a yi zai yi Allah ya ce a bari zai mai dogara ga Allah bai shirka da Allah wallahi irin wannan kada ya ji tsoron kowa duk abin da ya taho da ikon Allah matukar na cuta ne ba zai same shi ba ka duba takrijul kalimar tayyib hadisi na 23 da ta'liqur rajib hadisi na mujallad na farko shafi na 227 da sahihul adab al mufrad hadisi na 660 Uthman bin Affan Allah shi kara masa yarda halifa na uku Uthman bin Affan yace sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa man qala sabaha kulli yawmin a kowace safiya idan mutum ya ce wa masa a kulli lailatin da kuma yamma kowace safiya da kuma kowane yamma duk safiya kuma duk yammaci idan mutum ya ce bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim addu'ar da Khalid bin Walid yayi kafin ya sha wannan poison din guban kai bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim manzo Allah ya ce in mutum ya faɗe shi salatan salatan sau uku da safe sau uku da yamma lam ya durrahu shay'un ba abin da zai cuce shi a riwaya ta Abu Dawud manzo Allah ya ce lam tusibhu faja'atu bala'in bala'i mai zuwa kwatsam ba zata ba za ta taba samun sa ba duk mutumin da zai faɗa uku da safe uku da yamma sayyiduna Usman ya rawaito hadisin nan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗansa babban ɗan shi ana kiransa aban aban bin usman babban ɗan sayyidina usman to yana da shan inna rabin jikinsa abinda ake kira semi paralysis rabin jikinsa ya mutu ya paralyze kuma shine yake gaya ma yake gaya ma wani almajirinsa wannan hadisin yana faɗin wannan hadisi sai shi almajirin ya kora mar ido bai dai ce komi ba fada Allah yanzu ilaihi sai ya gane abin da yake nufi ah to da gaskiya ne in an faɗa sau uku da sahi uku da yamma masifa ba za ta samu mutum ba kaya akai kuma shan inda ya same ka bai fito da ya faɗa ba amma malam ya faɗa almajiri ya kura mar ido to sai shi aban bin usman ya gane sai ce a haba lura da kyau innal hadisa kama haddastuka ka ji maganan nan yace eh ce to wallahi haka take yadda na gaya maka walakin amma na san kana tunanin ya akai na samu da shan inna ko ce to walakin lam aqul fu zalika al a wannan ranan da na samu shan inna cikin ikon Allah da na tashi da safe sai na manta ban yi addu'an ba liyan biya qadrun ba saboda Allah ya hukunci sai na hadu da shan inna ranan da safe da na tashi sai na kasa addu'a kuma a ranan wannan ciwo ya same ni saboda haka hadisin yana nan daram dakan yadda na gaya ma duk mutumin da zai faɗa sau uku da safe uku da yamma da ikon Allah babu wata masifa ta bazata kwatsam bala'i ya faɗo mishi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba albarkan da ke cikin bismillahi ka ce bismillahi da safe sau uku da yamma sau uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masiha ma ba za ta aukar ma ba bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim albarkan da ke cikin bismillah na uku shine lokacin hawa abin hawa wanda mun karanta wannan hadisi karatunmu na baya hadisin sayyidina ali yana cikin littafin abu dawud hadisi na 2602 aka kawo masa dabba liyarkabaha falamma wa ba'a rijlahu fi rikab qala bismillah lokacin da ya dora kafansa sai ya ce bismillah falamma stawa ala bahariha lokacin da ya daidaita zamansa akan dabban sai ya ce alhamdulillah wannan yana cikin albarkan da ke cikin bismillah in za ka hau abin hawa ka ce bismillah in ka gama zama ka ce alhamdulillah godiya ce kake ma ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka da baka da keke yanzu Allah ya baka ko baka da mashin yanzu gaye kana da shi ko baka da mota yanzu kana da ita kuma koda ta haya ce albarka ne ni'ima ce ka tuna da a ce babu motocin hayan fa ko ba mashin din haya saboda haka ka gode ma Allah yadda ya faɗa mana a suratul zukhruf aya ta goma sha biyu wallazi khalaqal azwaja kullaha والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا لتستروا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا- وإنا إلى ربنا لمنقلبون wallazi khalaqal azwaja kullaha Allah shi ya halicci ma'aura dukkan su komai Allah ya yi shi nau'i biyu waja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabuna Allah ya sanya muku daga jiragen ruwa da kuma dabbobi ga wasu kuna ta hawa ku hau doki ku hau rakumi ku hau jaki kamar yanzu ga kekuna da mashin jiragen sama da motoci to litattawu ala zuhurihi idan kuka daidaita akan bayan dabban kun hau kun zauna sun matazkuru ni'imata rabbikum to ku tuna ni'ima ce ta ubangijinku fa ku tuna wannan ni'ima ta ubangijinku idan sawaitum alaihi idan kuka daidaita zaman ku akai ku tuna ni'imar ubangijinku ka ce bismillah lokacin da zaka hau sannan kuma ka ce alhamdulillah wa taqulu ku ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ku tuna hatta zamanin annabi nuhu zamanin annabi nuhu lokacin da aka yi ruwan tufana kun sha jin wannan tarihi lokacin da aka yi ruwan tufana Allah ya ce hatta idza jaa amruna wa farat an-nur kunna hamil fiha حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم hatta idza jaa amruna wa farat an-nur kunna hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka zamanin annabi nuhu lokacin da aka yi ruwan tufana da umarnin Allah ya taho yanzu fa ruwa zai taho zai mamaye ko ina gashi dama Allah ya ce ya kera jirgin ruwa ya gama kerawa Allah ya ce to ya dora dukkan wata halitta a samu mace da namiji ya saka cikin jirgin ya ɗaibi iyalinsa ya saka a cikin jirgin illa man sabaqa alaihi alqawlu sai dai kawai cikin iyalinsa wanda kalmar halaka ta riga ta tabbata a kansa domin cikin yayan annabi nuhu akwai wanda ya halaka wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ya ce da kuma waɗanda suka yi imani ko da shi kaɗan ne a zamanin annabi nuhu sai ya ce masa to wa qalar kabu fiha ku hau jirgin ruwan nan bismillahi da sunan Allah majraha wa mursaha tafiyarta da tsayuwanta ya zanta sunan Allah inna rabbi la ghafurur rahim jirgin ruwan da babu fitiri me ke tuka ta bismillah tafiyar jirgin bismillah tsayuwar jirgin bismillah inna rabbi la ghafurur rahim kun ga hatta zamanin annabi Nuhu an san albarkan da ke cikin bismillah Allah shi samu gani don haka duk mutum musulmi da zai hau abin hawa ya yi kokari ya faɗi wannan kalma lokacin da zai hau kuma in ya hau kan abin hawan ya ce alhamdulillah ya kawo addu'a wadda ta samu asali daga manzon Allah اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من الضبنة في السفر ومن وعثاء السفر وكابة المنقلب والحور بعد الخور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك mu yi ƙoƙari mu koyi wannan addu'a duk sa'ilin da muka hau abin hawa to albarkan bismillah na hudu shine lokacin da ka hau kan abin hawanka sai ya yi kokarin ya tuntsire da kai aka nemi samun accident imma mashin ko keke ko babur ka duba sahihul kalim hadisi na 237 usama ya ce a tura bin nabi faƙuntu ta isa shaitan in canza layin ko da aka yi kama ya ce a tura bin nabi a ufira bin nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan abin hawansa sai abin hawan ya tuntsire da shi yayi kokari ya kayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Usama yana kan abin hawa fa qultu sai shi Usama yace ta isa shaytan kai co da shaytan kai co da shaytan lokacin da abin hawan yayi kokarin kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wannan kalma ta isa shaytan kai co da shaytan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa la taqul ta isa shaytan karka ce kai co da shaytan fa innahu ya'zumu in ka ce kai co da shaytan to sai yayi girman kai shi shaytan din sai yayi ta girma hatta ya sira mislal baiti sai ya kai kamar gida yayi ta girma yayi ta kumbura sai ya zama ƙato kamar gida wato yana alfahari yana jin daɗi wa ya kulu sai shaidan ya ce bi kuwa da ƙarfi na na kayar da shi akan motar nan da ƙarfi na na kada shi akan keken ko akan babur manzon Allah ya ce walakin abin da zaka ce idan abin hawan ka yayi kokarin tuntsirewa da kai ka ce bismillah fa innaka idza qulta zalika idan ka ce bismillah tasagara sai shaidan ya zama kankani ya rika zama kankani hatta ya sira misla zubabi sai ya zama kamar kuda wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana gwada mana cewa shaidan yakan yi kokari ya kada mutum idan yana kan abin hawansa idan shaidan ya taho zai kada kai to abin da zaka ce shine bismillah kaga da yamma ma da yawa ma cewa muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'una masifar bata auku ba to babu laifi amma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da ya fi dacewa ka faɗa shine bismillah lokacin da kaga abin hawanka zai tuntsire da kai to kai bismillah idan ka yi bismillah a wannan lokacin shedan Allah tabaraka wa ta'ala zai hukunta masa ya dinga kaskanta yana kankanta har dai ya koma kamar kamar kamar kuda zubabi inji annabi sallallahu alaihi wasallam kafin shi shaidan yana iya canza halittarsa yana iya ƙara girma ko ya rage girma ga hadisi ma da ya inganta daga Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaytana yajri min ibn adam ko majardani shaidan yana iya tafiya cikin jinin dan adam inda duk jini ke bi shaidan na iya zuwa ya bi shaidan yana iya rikida ya koma halitta kankanuwa ya shiga jininka ya bi duk inda jini ke zuwa a jikinka sannan kuma yana iya rikida ya kumbure girma mazan Allah ya ce hatta ya sira mislal baiti sai ya kai kamar gida wajen girmansa saboda haka maganin hatsari maganin hatsari tsautsayi lokacin da abin hawanka zai tuntsire da kai shine ka ce bismillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ce bismillah to matukar shedan ne ke kokarin ya kada abin hawanka Allah tabaraka wa ta'ala zai kankan zai kaskanta shedan din yanda bai samun ikon yayi wannan yayi wannan ta'adi sannan albarka da ke cikin bismillah na biyar shine hadisin da ya taho cikin irwaul galil hadisi na hamsin hadisin da sahabban manzon Allah mutum biyar suka kawo sayyiduna ali anas bin malik abu sa'id al-khudri abdullah bin mas'ud muawiya bin haida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fitur ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam sutura garkuwa da suke tsakanin idon aljani da al'auran dan adam idza dakhala ahaduhum khala idan ɗayan ku zai shiga bayan gida shine ya ce bismillah idan ka ce bismillah lokacin da zaka shiga bayan gida to kamar ka sa garkuwa ne shedan duk da in ka shiga bayan gidan nan zaka cire suturan jikinka ka tsuguna ka biya ba ka biya bukatar ka in ma za ka yi wanka ko za ka yi fitsari to in dai har ba ka yi bismillah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannu suna kallon al'auranka don haka za su iya ma illa amma da zaran ka ce bismillah kafin ka shiga makewayin to ka sa sutura tsakaninka da su in ka shiga bayan gidan ma ba su iya ganin ka shi yasa Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun allal ladzina amanu إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون da yawa mutane za ka ga suna samun aljani ne ta shiga bayan gida da yawa wance ta shiga bayan gida ta taka aljani daga nan aljani ya buge ta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu shi shedan ba shi da ikon eh, cin nasara akan waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkaluna waɗanda suke dogara da ubangijinsu inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu yana samun iko ne akan waɗanda suke jibinta sa wallazina hum bihi mushrikuna waɗanda suke tarayya da shi idan kana da cikakken imani dole za ka rike ire-iren waɗannan nau'uka na zikiri duk sa'ilin da za ka shiga bayan gida bismillah ka shiga bayan gidan nan aljani bai iya ganin ka bare har ya samu damar shiga jikinka bare har ya samu damar haukatar da kai ko ya- ko ya kawo ma wata cuta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa garkuwa ɗaya ga musulmi abin da ke sa aljani ba zai ga al'auranka ba in ka shiga bayan gida domin bayan gida mahalli ne na aljannu domin shi aljani yana zama wajen najasa don haka ake samun sa a juji ake samun sa a kufayi ake samun sa a cikin makewayi to duk wanda zai shiga makewayi ya ce bismillahi manzon Allah ya ce wanda ya faɗi haka yayi sutura tsakaninsa da aljani ka duba albarkan bismillah na shida shine lokacin da zaka cire kaya a ɗaki ya zo cikin mishkat hadisi na 358 Anas bin Malik ya ce situr ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam hatta cikin ɗakinka ɗakin da kake kwana manzon Allah ya ce idza wa ba'a ahadu ahadukum thawbahu lokacin da ɗayansu zai cire kayansa an ya kula bismillah ya ce bismillah domin a ɗakin da kake ɗin akwai aljini ɗakin kwananka aljini na iya shiga wanda ke iya shiga cikin jininka ma bare ɗakin kwananka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suturar da za ta zama tsakaninka da idon aljani shine ka ce bismillahi in za ka cire kayanka a ɗakin kwananka Allah ya gaya mana cikin suratul a'raf ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya bani adam ya ku yan adam la yaftinannakum shaytanu kar ku sake shaytan ya sa muku fitina fitina fitina shaytan iri iri ce kada ku sake shaytan ya sa muku fitina kama akhraja abawaykum min aljanna misalin fitinar yadda ya fitar da babo iyayenku daga gidan aljanna ya fitar da annabi adam da hawa daga gidan aljanna yanzu an huma libasahuma shaytan ya cire musu suturarsu li yuriyahuma sau'atihima dan ya nuna musu al'aurarsu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi shaytan da shi da zuriyarsa suna ganin ku ta inda ku ba kwa ganin su inji Allah tabaraka wa ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shaytan yana ganin ku shi da zuriyarsa domin duk wani aljani zuriyar shaytan ne yana ganin ku ta inda ba ku ganin su Allah bai ce mana banda ɗakin kwana ba hatta masallaci shaidan na shiga ba kwa ganin idan an yi kiran sallah manzon Allah ya ce shaidan sai ya gudu ana gamawa ya dawo in an tada ikama shaidan ya gudu ana gamawa ya dawo da an fara sallah sai ya shiga cikin zuciyar musulmi ya samar waswasi har ma musulmi ya manta raka'a nawa yayi a sallah har cikin masallaci shaidan na zuwa to ya shiga cikin masallaci bare ɗakin kwananka إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونكم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون للي من سن شيطان مسو يا جوادن باس إيماني لا يفتننكم الشيطان kada ku sake shaitan ya sa muku fitina sakaci ke sa shaitan ya sa ma fitina manzon Allah ya gaya mana yadda zamu magance wannan sakaci shine lokacin da muka shiga daki zamu tuba kaya mu ce bismillahi to wallahi shaitan din nan da bamu iya ganin sa shi ma bai iya ganin mu shikenan ba ma ganin sa shi ma baya ganin mu da mun ce bismillahi na bakwai albarkan bismillah shine hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah shi kara masa yarda hadisin yana cikin littafin Muslim Jabir bin Abdullah ya kawo hadisin manzon Allah da yake cewa idza dakhala ar-rajulu baytahu idan mutum zai shiga ɗakin sa yace bismillah inda dukulihi fa zakara Allah ta'ala mutum ya ambaci sunan Allah lokacin shigansa wa inda ta'amihi lokacin da ya zauna zai ci abinci yace bismillah lokacin da zaka shiga gidan kace bismillah da ka zauna zaka ci abinci kace bismillah to lokacin da ka zo shiga gidan shedan na bayan ka da shi da zuriyansa ka zo zaka bude kofar gida ga shedan yana tsaye a baya za ku shiga gidan tare da shi da 'ya'yansa to da zaka shiga sai ka ce bismillah sai shaidan ya juya sai ya gaya ma yayansa ya ce to la mabita lakum wala isha'a yayana ba makwanci gare ku nan gidan babu kuma wurin abi babu abinci ba makwanci mu juya mu tafi wa idza dakhala falam yadhkur Allah ta'ala lokacin da zai shiga gidansa bai ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala ba inda dukulihi lokacin da zai shiga din قال الشيطان في شيطان يتشيما يا أنسى أدركتم المبيت آتو من سامون كوانا وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه لوكة نيرونا زي أبنشكم وبيشي بسم الله با قال داما شيطان نتعيد يا أنسى سيتشي موسى أدركتم المبيت والأشام كن سامون كوانا كما كن سامو أبنشن داري شيكي نم هو يدوزي عند زي شنفدا حديثنا تشكي لتاه مسلم kaga ashe hatta lokacin da zaka shiga gida in kana son Allah ya magar kowa da shaidan to kai ne bismillah albarkan bismillah Allah tabaraka wa ta'ala zai yi magar kowa tsakaninka da shaidan sannan na takwas wanda hadisin ya taho cikin littafin Bukhari da Muslim babban rigakafi gashi dai musulmai sun san wannan addu'a amma da yawa wallahi ana manta addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lau anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlahu da dai ɗayan ku lokacin da yake so ya tara da matarsa qala zai ce bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا in yace bismillah lokacin da zai fara tarawa da iyalinsa fa innahu in yuqdar bainahuma waladun manzon Allah yace idan Allah ya kaddara suka samu da lam ya turrahu shaitan shaitan ba zai cutar da wannan dan ba shine babban rigakafi ga musulmi lokacin da zaka tara da iyalinka ka ce bismillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan Allah ya kaddara aka samu da wannan dan shaitan bai cutar da shi hadisi ya tabbata hadisin da Abu Hurairah ya ruwaito wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min mauludin yuladu illa masahu shaitan hina yuladu babu wani abin haihuwa da za a haifa face shaitan ya shafe shi lokacin da ake haihuwarsa duk wani dan da aka haifa duniyan nan shaitan yana shafa jikinsa fa yastahillu sarihan shine yasa zaka ji jinjiri ya tsala ihu lokacin da aka haife shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min masihi iyahu illa maryam wabnatuha wabnuha sai dai maryam da kuma ɗanta annabi isa alaihi salam su ne kadai shedan bai taba jikinsu ba lokacin da aka haife su rigakafi shine lokacin da zaka tara da iyalinka kai bismillah to da ikon Allah idan aka kaddara aka samu da cikin wannan kwanciya wannan dan shedan ba zai samu damar taba jikinsa ba bare cutar da shi Allah shi samu gani albarka da ke cikin basmala na tara shine hadisin Anas bin Malik yana cikin sahihul kalimi tayyib hadisi na 59 manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Man ƙala idan kharaja min baitihi wanda ya zo fita daga gida sai ya ce, Bismillahi, lokacin da za ka fita daga gidanka ka ce, Bismillahi, tawakkaltu alallahi wala haula wala quwwata illa billah. yuqalu lahu a wannan lokaci mala'iku za su ce ma wannan mutumin, ku fita wa wuƙita wa hudita an isar maka, an tsare ka kuma an shirye ka, duk mutumin da ya faɗa kafin ya fita. Za ka fita daga gidanka sai ka ce, Bismillah. To Allah zai ce, ku fita wa wuƙita wa hudita, an isar maka, an tsare ka kuma an shirye ka wato wannan fita da zaka yi za a isar ma bukatunka wannan fita da zaka yi za a tsare ka daga sharrin shaidan wannan fita da zaka yi za a shirye ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata naha anhu shaitan da zaran ka faɗa dama lokacin da ka zo zaka fita daga gida kana gyara hula kana miƙo kafar ka daga kofan gidan shaidan na tsaye a waje yana jera ka fito ku tafi babban aboki to kana cewa bismillahi ka fito daga kofar gidan fa yaqulu li shaytanin akar sai shi wannan shaidan din ya juya ya gaya ma wani shaidan ya ce "Ah, kai falaka bi bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya ya za kai ka samu nasara kan mutumin da an shirye shi an isar masa bukatunsa an tsare shi mu kama hanya mu tafi sai sai su barka kawai ka ce bismillahi lokacin da zaka fita daga gida haka kuma lokacin da zaka shiga wanda shine albarkan bismillah na goma abu malik al-ash'ari Allah shi kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce idza walajar rajulu baitahu idan mutum ya shiga gidansa lokacin da yazo zai shiga gida falyakul yace allahumma inni as'aluka khairan mulaj wa khairan mukhraj ya Allah ina roƙonka alherin shiga da kuma alherin fita bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna bismillahi walajna da sunan Allah muke shiga bismillahi kharajna da sunan Allah muke fita wa alallahi rabbina tawakkalna kuma ga Allah ubangijinmu muka dogara manzon Allah ya ce thumma li yusallim ala ahlihi to sannan mutum sai ya ma iyalinsa sallama gidanka ne ka zo zaka shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafin ka shiga ka faɗi wannan ka duba sahihul kalimul tayyib hadisi na 62 hadisin Abu Malik al-Ash'ari idan ka faɗi wannan to Allah tabaraka wa ta'ala zai kare ka daga dukkan sharrin shaidan a cikin wannan gidan na goma sha ɗaya hadisin Anas bin Malik yana cikin sahih sunan Abi Dawud hadisi na 485 yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana idza dakhala al-masjid qala bismillah manzon Allah ya kasance in zai shiga masallaci yana cewa bismillah a riwayar Abu Usaid manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza dakhala ahadukum al-masjida falyusallim ala an-nabi idan mutum zai shiga masallaci ya yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih sunan abi dawud hadisi na 484 a riwayar abdullahi bin amrin manzon Allah ya ce idan za ka shiga masallaci ka ce a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim in ka haɗa riwaya a guda uku ɗin nan da farko ka ce bismillahi kafin ka shiga masallaci sannan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin ka yi salati kenan ga manzon Allah sannan ka ce a'udhu bi wajhihi azim a'udhu billahi azim wa bi wajhihi al-karim wa bi sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim fa'iza ƙala zalika manzon Allah ya ce idan mutum ya faɗi haka zai shiga masallaci hufiza ƙala shaitanu sai shaidan ya ce hufiza min nisa iral yau mai yau gaba ɗaya tun daga fitowar rana har faɗuwanta wannan mutumin an tsare shi daga sharri na shaidan ɗin da kansa zai faɗi haka idan ka faɗi wannan kafin ka shiga masallaci hufiza min ni sa'iral yau an tsare wane daga sharri na tsawon yinin yau na goma sha biyu shine hadisin na na Aisha Allah shi kara mata yarda wanda ke cikin littafin Bukhari da Muslim tace kana idza kal insanu shay'a minhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani mutum ya taho gare shi yace ba ni da lafiya aw kana bihi karhatun ko yana da wani ciwo aw jurhun ko wani miki idan ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana so manzon Allah ya masa addu'a قال النبي بإصبعه هكذا من الله سي يدور يتسع قسع وضع بالأرض ثم رفع ابن هجر da imam nawawi suka kawo fassaran suka ce innahu akhadha min riqi nafsihi manzon Allah sai ya saka yatsarsa manuniya a cikin bakinsa ya lakuci yawunsa thumma wada'aha ala turabi sai ya dora a ƙasa fa allaka bihi shay'un minhu wani abu zai dara ta misali akwai ƙasa ko ƙura ثم مسح به المريض sai shafa jikin mara lafiyan daidai inda yake masa ciwo awul jarih qa'ilan al kalam manzon Allah lokacin da zai shafa shi sai ya rika faɗin wannan addu'a bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yashfi saqimuna bi izni rabbina da sunan Allah turbayar kasar mu ga kuma yawun ɗayan mu ɗaya daga cikin marasa lafiyanmu zai warke da ikon Allah idan manzon Allah ya shafa jikin mara lafiyan shikenan sai ya warke hadisin na cikin littafin Bukhari da Muslim hadisi na 5745 Bukhari Muslim kuma 2194 ibn hajar ya ce inna ma hadha min babi tabarruki bi asma'illahi ta'ala wannan yana daga babin neman albarka da sunan Allah ka nemi albarka da bismillahi ka saya yatsarka a baki ka lakuto yawo ka taba ƙasa ka ce bismillahi turbatu ardina bi riqati ba'dina yashfi ba'd taqimuna bi izni rabbina in dai ka shafa inda yake maka ciwo da ikon Allah zaka warke albarkacin sunan Allah da ka faɗa shikenan ba yawunka ne zai sa a warke ba ba kasar da kalakuto ne za ta sa a warke ba ba kuma albarkanka ne kai din ba albarkan menene ibnu hajar yace barakatu ismillahi tabaraka wa ta'ala albarkan sunan Allah da kace bismillahi za a warke kuma wannan ba khususiya bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da akwai masu ganin haka ko kai yau wani ya taho maka bashi da lafiya in kai haka ana fatan Allah tabaraka wa ta'ala zai sa wannan mutumin ya warke matukar kayi shi kamar yadda manzon Allah ya yi ka tabbata yatsar manuniya ce kuma hannun dama ka lakuci yawo babu wata tsatsuba ka ɗora yatsar ka a ƙasa ka goga mara lafiya kai wannan addu'a ana fatan Allah tabaraka wa ta'ala zai karba na goma sha uku shine mutumin da ciwo ya same shi aka kasa gane ina ciwon yake kuma meye dalilinsa domin akwai ire-iren waɗannan mutum ne ba shi da lafiya a kasa gane dalilin ciwon hadisin usman bin abil as shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine ya taho wajen manzon Allah waje an ya ji duhu fi jasadihi mundu aslama ya ce ya rasulallah tun ranar da na musulunta nake jin jikina na ciwo tun ranar da na musulunta kuma ban san dalili ba na rasa magani faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa ba yadaka alal ladzi ya'lamu min jasadika ka ɗauki hannunka ka ɗora daidai inda yake maka ciwo a jikinka inji manzon Allah ka ɗora hannunka akan wurin da yake maka ciwo in ka ɗora hannu wa kul sai ka ce bismillahi bismillahi bismillahi inji manzon Allah sannan sai ka faɗa sab'a marratin sau bakwai a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaziru a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaziru a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaziru a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaziru sau bakwai zaka ce bismillahi sau uku أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر sau bakwai idan ka yi haka shikenan babu tofa za ka ɗaga hannunka ne kawai ka ɗora misali idan kanka ne yake ciwo ka ɗora hannun a ka in kirjinka ne ka ɗora hannu a daidai kirjin idan kafarka ce ka ɗora a daidai kafan sai ka ce bismillahi bismillahi bismillahi a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru sau bakwai in ka faɗi haka da ikon Allah za ka warke ka duba muslim mujallar na bakwai shafi na ashirin da littafin muwaɗa musamman ma riwayar da take cikin muwaɗa usman bin abil as ya ce fakultu zalika yanda manzon Allah ya faɗa min sai na je na yi kaga kamar kai in ka zo wajen malami ka ce ga wata malam akwai wata cuta da ta dame ni shekaru masu yawa ban warke ba sai ce to ka je ka yi irin wannan addu'a ya ce kai wato shi malamin ma rowan addu'a yake ba zai min ba kun ga annabi ne fa Usman bin Abil As ya tafi gare shi yace ga damuwarsa amma manzon Allah bai masa addu'an ba sai yace ka je ka yi kanka addu'an ka yi wannan kuma bai yi musu ba bai yi shakka ba yace fa qultu zalika da na tafi sai na yi na ɗora hannuna akan inda ke min ciwo nace bismillahi sau uku nace a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru sau bakwai fa azhaba Allah tabaraka wa ta'ala ma kana bi yace take sai Allah ya kawar min da wannan ciwon da ya same ni to ranar da na musulunta yace tun daga ranan na rike wannan a matsayin wani magani na musamman falam azal amuru biha ahli wa ghairihim ban gushe ba to ranar da manzon Allah ya bani wannan addu'a ni kuma nake umurtan iyali na da ma duk wani masoyi na in ya taho ya ce min ga damuwarsa sai in ce to ga magani domin ko manzon Allah shi ya bani na kuma yi amfani da shi mujarrabi ne na gwada shi na ga yana yi saboda haka duk wanda ya taho yana bashi addu'a haka kuma iyalansa wanda bashi da lafiya Usman bin Abil As sai ya umarce shi yayi irin yadda manzon Allah ya gaya masa kun ga albarkan bismillah bismillah sau uku ya kawar ma da ciwon da aka rasa maganinsa a duniya
Malam shin akwai addu'ar da mutum zai yi don neman buɗin kwakwalwa ko ilimi?
Eh akwai kwarai cikin Qur'ani ma Allah ya ce wa annabi ya rika cewa wa qul rabbi zidni ilman kai ma ka rike wannan addu'a rabbi zidni ilman ya Allah ka kara min ilimi Allah zai baka ilimi
Malam menene hukuncin wanda wani ya ce masa ya rubuta mishi takardar saki don ya saki matarsa kuma bai bashi dalilin da ya sa zai sake matar ba ya ce dai kawai ya rubuta masa shi dai hakanan ya ishe shi sai ya rubuta don Allah mutum ya yi laifi?
ko daya dama shi ai mai aiki da umarni ne an ce ya taimaka ya rubuta dama shi bai kamata ma ya nemi dalili ba ina ruwan shi Masha Allah, Allah ya saka wa malam da alheri. Wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar. Kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida, Low Shopping Complex, Daura da Randa ba wannan wunti, kasuwar wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria. Ita ta shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su iya samu a shagonta da ke wannan adireshi. ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya cikin Hausa 08060302275 ga shi a cikin Hausa da Turanci 08060302275 wassalamu alaikum warahmatullahi